أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بلغنا رمضان ووفق من شاء فيه للصيام والقيام أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الصائمون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن رمضان سوق قام ثم ينفض ربح فيه أقوام وخسر فيه الآخرون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الصائمون الناس في رمضان أصناف كثيرة الصنف الأول الفائزون الرابحون قوم عرفوا قدر الشهر فصاموه إيمانا واحتسابا وقاموا لياليه وحفظوا ألسنتهم وجوارحهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما إذا صمت فليصم معك بصرك ولسانك عن الكذب والمحارم الصنف الثاني من من صام رمضان عادة لا عبادة صاموا عن الطعام والشراب ولكنهم لم يصوموا عن الغيبة والنميمة قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وقال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله الغيبة تفسد الصوم كما يفسد الخل العسل الصنف الثالث المحرومون أدركوا رمضان فلم يتوبوا ولم يحافظوا على الصلاة ولم يقبلوا على القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وكان يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى يقول من لم يغفر له في رمضان فمتى الصنف الرابع عباد الله المذبذبون نشاط في أول الشهر ثم فطور يوما في طاعة ويوما في الغفلة قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى سرج الليل عباد الله ليس السؤال كم مضى من رمضان بل السؤال ماذا بقي من أعمالنا فاعملوا عباد الله أن العبرة بالخواتيم وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna muna wannan lokaci na shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya ina shaida haƙiƙa tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da sako kuma ya isar tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa da iyallansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah mu ƙara jaddada godiya ga Allah ta'ala wanda ya nuna muna wannan lokaci da wannan wata mai tarin albarka wata ne wanda Allah ta'ala ya datar da wasu ganinsa wasu kuma ba su gansa ba wata ne wanda Allah ta'ala ya so bayunsa keɓantattu domin ibada a cikin wannan wata ya ku uwa masu azumi mu ji tsoron Allah jin tsoro na gaskiya mu kiyayi Allah a sirrance da bayyane mu sani lalle watan ramadana wata kasuwa ce da ta tashi kuma za a canye wannan kasuwar i ƙoƙari a ci kasuwar ramadana tare da kai wasu mutane za su ci riba a cikin wannan wata wasu kuma za su taɓe Allah ka sa muna cikin waɗanda za su ci riba a cikin watan Ramadana ya ku yan masu albarka Allah ta'ala yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani an farlanta muku azumtar watan Ramadana kamar yadda aka farlanta shi ga waɗanda suka gabace ku don ku ji tsoron Allah Allah ya farlanta muna azumin Ramadana ba don komai ba sai don mu ji tsoronsa mu ji tsoron shi a sirrance mu ji tsoron shi a bayyane mu ji tsoron Allah a cikin ayyukanmu mu ji tsoron Allah a cikin zantuttukanmu ya ku yan uwan imani wannan hutuba tana zauwa ne duba ga kashe-kashen mutane a cikin watan Ramadan idan muka lura idan Ramadan ya zo mutane suna rabuwa gida hudu kaso na farko kaso waɗanda za su za su samu rabauta su samu cin nasara a cikin wannan wata wanda muke roƙon Allah ya samu a cikinsu wa'annan mutane su ne wa'anda suka san ƙima da darajar watan ramadan suka azimce shi suna masu imani da neman lada zuwa ga Allah ta'ala suka yi tsayuwa tsayuwar dare a cikin watan ramadan suka tsara halussansu daga faɗin alfasha da mummunan magana suka tsare gaɓuɓuwansu daga baƙala da saƙon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani da neman lada Allah ta'ala zai gafarta masa abin da ya gabatar na zunubinsa gaba ɗaya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya ku uwa masu albarka watan ramadan ya riga ya shigo yanzu zai tahi kuma haka zai zo kwanaki suna tafiya bayan kwanaki kuma da gaugawa kwanaki ke tafiya kusan a shekara babu wani wata wanda tahiyar shi take da gaugawa kamar watan ramadan i kokari a sa ka cikin masu da'a ga Allah ta'ala a cikin watan ramadan i kokari a sa ka cikin waɗanda za su samu rabauta a cikin watan ramadan jabir dan abdullahi Allah ta'ala ya ƙara yarda gare sa yace idan ka yi azumi kunnen ka su yi azumi idanuwanka su yi azumi halussanka su yi azumi daga ƙarya da kuma sabon Allah da yawa daga cikin ma'azumta azumi yana zawwa amma babu abin da suke saurare banda waƙe-waƙe azumi ya zo babu abin da suke kalle-kalle banda fina-finan banza halussansu ba su kamu daga ƙarya ba halussansu ba su kamu daga baƙala gaɓuɓuwansu ba su kamu da saɓa ma Allah ba kaso na biyu ya ku bayan Allah mutane ne waɗanda suka yi azumi don al'ada ba don ibada ba sun ga mutane suna yin azumi su ma suka yi azumi mutane su sha ruwa su sha ruwa a tashi a yi sahur a yi sahur tare da su sun yi azumi ne kame cikakkansu bakunansu daga cin abinci daga shan ruwa amma a haƙiƙanin gaskiya ba su yi azumi ba domin ba su kame bakunansu daga gigara daga annamimanci ba ba su kamu daga shaye-shaye ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa daga cikin ma'azumunta wanda zai babu wani lada gare shi cikin azuminsa face yunwa ya yi azumi bai da lada komai banda inin da ya ga yunwa annabi ya ce a wani hadithi idan ka yi azumi bakin ka yi azumi tare da kai kada ka faɗi abin da ba haka yake ba yi ƙoƙari ka faɗi magana wadda haka take Allah ya ce kada ka tsaya ga abin da baka da ilimi ga shi wata aya Allah ya ce babu abun da za ka furuci da shi face mala'iku suna kiyaye da abun da kake faɗa. Malam Sufiyanu Sauri yake cewa, gigara tana lalata azumi kamar yadda koko yake lalata sukari. Lokacin da za ka iske ma'azumta, an yi wata runwa wadda ta yi kama da ruhon kwana ba ruhon ibada ba a jiƙata a sa mata rirai a yi mata komai don a yi kwana a huta da yawa daga cikin musulmanmu sun ɗoka azumin ramadana azumi ne na kwana da hutu ba azumi na ibada ba hissa kawai da ya yi sallah azahar ya kwanta ya kawo kwana bai tashi sai la'asar da la'asar da ya fara kwana bai tashi sai kuma an yi kiran sallah babu wani aiki na ibada da zai yi a cikin wannan wata shi kuma watan ramadana wata ne na alkur'ani shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wata ne da ake son ka yawaita karatun alkur'ani a cikin sa wata ne da ake son ka yawaita ayyukan alkhairi a cikin sa wata ne wanda ake son ka koma zuwa ga Allah fiye da kowane watanni domin wata ne wanda a ƙarshen sa goman ƙarshen sa ake yin budget na kowace shekara idan kana cikin waɗanda za su ga ramadanan baɗi a cikin lailatul qadari za a yi wannan budget a saka cikin waɗanda za su gani idan baka ciki kuma za a lisafa baka ciki ba mu sani ba la'alla za mu ga wannan la'alla ba za mu gani ba mu yi ƙoƙari mu samu rabo a cikin wannan wata mai tarin albarka kaso na uku daga cikin mutane su ne wa'inda Allah zai haramta ma ni'imarsa a cikin watan ramadana ya Allah kada ka samu cikin wa'innan mutane mutane ne waɗanda suka riski azumi amma ba su tuba zuwa ga Allah daga laihukansu gaba ɗaya ba ba su tsare sallah a cikin lokacinta ba ba su huskanci alƙur'ani da karantawa ba bal sun ɗau alƙur'ani ba yadda matandauri suka ɗauke shi ba ai matandauri ma su abin da suke yi abin godewa ne za ka ga idan watan ramadana ya zo ana kakkaɓe ma ƙur'ani ƙura a ɗoko a yi ta karantawa sai ramadana ya tahiya shi a aji ƙur'ani to mu na yau sai ka rasa ina suka sama gaba lafi ramadana wa lafi gairihi ba a karanta ƙur'ani cikin ramadana ba a karanta ba kuma wajen ramadana ba a karanta to yaushe za a karanta alƙur'ani ya koyi uwa masu tarin albarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya turmuzar da hancin mutumin da Ramadana ya zo har ya ƙare ba a gafarta mishi ba addu'a ce wadda ta cika sharuɗan karɓa isa wasu malaman hadisi idan suka zo fassara hadisin suna cewa har an riga an yi annabi cewa mala'ika ya yi addu'a annabi ya ce amin Allah ya turmuzar da hancin wanda Ramadana ya zo har ya ƙare bai yi aikin da za a gafarta masa ba Allah ya turmuza hancin shi a cikin wuta annabi ya ce amin wani malami ya ce mai suna yahya ibnu abi kathir ya ce ya kai bawon allah idan ba a gafarta ma a cikin watan ramadana ba to yaushe za a gafarta ma idan ba ka yi aikin da za a yafe ma zunubanka a cikin watan ramadana ba to yaushe ne za ka yi aikin watan ramadanan da ake buɗe ƙohohin aljanna gaba ɗai a ɗaura shiɗannu ana cewa ya baghi alkhair aqbil ya kai mai son alkhairi huskanto zo a baka alkhairi wata ne wanda duk abun da kai za a linka shi idan kai kyauta da dala 20 za a linka ma lada sama da 20 idan kai sallah za a linka idan kai azumi za a linka musamman idan ka bude ma masu azumi baki za a baka lada azuminka da lada irin ta azumin su ba tare da an rage ma wani daga cikin kuladarsa ba ya ku ɗan uwan imani mu yi ƙoƙari mu tuba zuwa ga Allah Allah ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗaya ya kuma su imani kaso na ƙarshe kaso na hudu su ne almuzabzabun wa'anda suke ruwa biyu su ba cikin wa'anda za su samu rabauta ba su ba cikin wa'anda suka taɓe ba tsaka tsaki babu shakka a farko farkon kowace ibada akwai nishaɗi sannan a tsakiya za a fara samun rakuɓewa rana a cikin ibada rana a cikin gafala haka wasu mutane suke a cikin ramadana to su ne waɗanda suke muzabzabu ruwa biyu waɗanda su ba nan ba ba nan ba yau su tashi su yi ƙiyamun laili su yi ibada mai yawa amma gobe su sha kwanansu shi kuma ramadana ba wata ne ba na hakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li kulli amalin shirra lalle kowane aiki yana da tarnatsaki yana da baski irin wannan na wuta lokacin da wuta take ci balbal to kowane aiki yana da hakan lokacin da za a zo wurin aikin alkhairi kowa yana shigewa gaba gaba gaba gaba amma da an kwan ɗaya biyu uku sai kaga ana baya da baya likullin ila sha'awil ula harakatun walakin azizun fil rijali thabat a kowa wurin aikin alkhairi zaka ga ana gaba gaba yau idan aka bude makaranta zaka ga ta cika amma da an kwan biyu zaka iske masu karatun kwana biyu uku sun dawo mutum biyar karshe sai mala ya koma jiran mutum guda a yi mai karatu aikin alkhairi haka yake to kada ka yi saken a cikin ramadana ka bayyana haƙiƙaninka yadda kake yi wajen ramadana a cikin ramadana ka yi haka nan idan ka zo makaranta kana mai da himma a farko farko amma ƙarshe yau ka zo gobe ba ka zuwa to ramadana ba a yi mai haka nan shi ana son tun daga radda aka ce ɗai har biyu har ƙarshen shi kullum kana zara dance a wurin ibada ba don kowa ba sai don neman yarda Allah ya ce kuma a cikin kowane tarnatsaci na wuta akwai bicewa ta wannan wutar akwai lokacin da wutar za ta mutu lokacin da kake samun nishadi da ƙwarin gwiwa ka yi ƙoƙari ka yi aiki mai yawa kakin lokacin da babu nishadi ramadana kowa ya sani da inda ƙarfe ɗaya ta yi biyu to mutum zai fara samun enerjin shi ya rage to yi ƙoƙari lokacin da kake samun ƙarfi da nishadi ka yi aiki mai yawa kamar misali bayan sallah asuba ba da kayi sallah ka koma kai kwana ba bayan sallah asuba ka samu ka karanta wani yanki mai dimbin yawa a cikin alkur'ani akwai da yawa waɗanda za su sabke alkur'ani a cikin wannan wata mai tarin albarka wasu za su sauke shi sauka ba guda ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba biyar ba a cikin watan ramadan na san alaramman da kullun sai ya sauke alkur'ani kullun in in azumi 30 aka yana sauki so 30 in 29 aka zai sauki 29 iya adadin kwanakin ramadan iya saukar da zai ma alqur'ani to kai wani rabo zaka samu na watan da aka saukar da alqur'ani sauka nawa kake ma alqur'ani ko kuma ka koma gehe kana cewa kai dan alqur'ani ne zalla ko baka iya karatun shi ba a wannan asara ce wannan tabewa ce yi ƙoƙari ka samu rabo na karanta alƙur'ani ka iya karanta shi kada ka zo lahira gaban Allah Allah ya tada ka cikin waɗanda ba su iya karatun alƙur'ani ba ya kai uwa mai albarka mu yi ƙoƙari mu samu kaso mai yawa malamai suna nan akwai malamai makaranta alƙur'ani muna tare da malamai mahaddata malamai masana waɗanda sun goge a cikin alƙur'ani tari idan kai za su cewa ba a yin shi a wannan wurin idan kai wakafi za su cewa ba a yin shi a nan ga inda ake wakafi ga yadda ake karanta aya ga makarajinta ga kaza ga kaza ku je wurin waɗannan malaman ko da cikin wannan wata ne ka san alkur'ani ya kai bawan Allah ya ku yan uwa masu albarka tambayar da ya kamata mu yi wa kanunmu ba ita ce muke azama kanmu ba da yawa muna azama kanmu tambaya yau nawa ake ga wata yau ana ɗaya ko kuma kaga an aza bisa istaci alhamdulillah yau biyu gobe uku ba shi ne abin da ya kamata mu yi ba mu lisafa nawa ya mana saura a cikin rayuwarmu ita ce tambaya mahi mahimmanci da ya kamata kowane musulmi ya azama kanshi idan ramadana aka yi kwana ɗaya to ka sani an rage ɗaya a cikin shekarunka an rage kwana ɗaya a cikin kwanakin da Allah ya baka idan aka yi biyu ka lura da cewa naka lokutan ka ne ke tahiya to shine babban darasin rayuwa wanda ramadana yake koyar da bayan Allah ranaku suna tahiya da gaugawa to haka kuma shekarun suna tahiya da gaugawa ya ku yan wani imani abun lura shine karshe ba farko ba mu yi kokari mu yi ayyukan alkhairi domin Allah yana son aikin alkhairi wanda aka dawwama a kansa komi karancinsa idan raka'a biyu kake iya biyan liman ka bi shi har a sallame to ka riƙe kada ka kara kuɗi idan kullun za ka iya tahiya majalisin tafsirin alƙur'ani ka riƙe har ƙarshen ramadan idan kullun za ka dinga yin ƙiyamun laili raka'a goma sha ɗaya ka riƙe har ƙarshen ramadan ba a so ka fara ka bari ita ibada ta ramadan ibada ce wadda ba ta so a fara a bari ba ta son rago ibada ce wadda za a zara damce a yi ta hanikan domin sa ran cewa in ka ga na bana babu tabbacin za ka ga na baki Allah ta'ala ya dacar da mu yan uwa masu albarka mu yi gauga wurin aikin alkhairi kada mu yarda a bar mu baya a wurin aikin alkhairi kada mu koma muna cewa ai aikin alkhairi sai alajiwa ne sai alajiwa ne ka yi da abun da Allah ya baka komai Allah ya baka daidai da ka jika ruwan tiri tafi inda kai ka san baka iya shanye su ruwa ne na mutum biyar ka kira waɗannan mutum biyar su sha ruwan tare da kai a baka ladar wanda ya buɗa ma mai azumi baki ya hi kai ta jiran wani tallafi daga wasu alhazzai waɗanda ba bada suke yi ba yau da yawa daga cikin musulmanmu idan an tashi ambaton alkhairi sai ka ji an ce aikin alkhairi sai alajiwani sai alajiwani sai alajiwani to kai dan me baka sa kanka kuma idan an ce Allah ya samu aljanna ka daga hannu ka ce amin shi alajiwani shi da yake so aljanna ai ba shi da yake so aljanna ba babu shakka mu ma muna son aljanna dan haka mu tallafa da dalan mu da ebbin mu mu buda ma yan uwan mu mabukata mu san mun jiyar da su dadi a cikin wannan wata mai tarin albarka ya ku yan uwa masu albarka wannan shine fassarar wannan khutba اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم أعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله